اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداره العزيز اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأخرجنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانصر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم استودعتك ما علمتني فردده إلي عند حاجتي إليه ولا تنسني يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله قواعد شافي نوا شافي نوا أشرين دهودو ومولي زما أشرين دبير إناني أهاد بكل شيء علما أهاد بكل شيء Allah ya kewaye dukkan komai ilman ga sani, bi ma'ana sanin Ubangiji ya kewaye dukkan komai, kowanne abu yana ƙarƙashin sanin Ubangiji. Wa ahsa kulla shay'in adadan kuma ya kiyaye kowanne abu adadan ga adadi, ya san adadin ƙwayar ruwa ko ƙwayar digon ruwan teku. wa ma ya zuri mina sama da abin da ke sakowa na sama na ruwa Allah ya san adadin kowane ɗigo tun daga farkon duniya har ƙarshen ya san adadin yawan ƙasa da tsakon kwani da halittun ruwa da na tudu kulla shay'in aka ce babu babu istisna'i wa ahata kulla shay'in adadan ya kiyaye adadin dukkan komai fa'alun lima yurid shi Allah mai aikatawa ne ga abin da ya nufi da abin da ya nufa to ba abin da zai hana shi aikata ba abin da yake masa shamaki ga abin da ya nufin aikatawa domin ya ta inna ma amruhu idza arada shay'an an yaqulu lahu kun fayakun qadir shi ne iko ne alama ya shawo abu sa abin da ya so duk abin da ya so aikatawa yana da cikakken iko ba wani abin da yake hana shi aikata abin da ya nufi lahul mulku mulki ya tabbata gare shi wal jina da wadata wa lahul izzatu buwaya ta tabbata gare shi wal baqa'u da wanzuwa wa lahul hamdu godiya ta tabbata gare shi was sana'u da yabo duka ya tabbata gare shi to alhamdulillah sai mu kace wa lahul asma'ul husna sai ne akwai ahlari shafi ne akadari na uku ba wa yajibu alaihi yana wajaba akan mukallafin na duk damirin da zai kawo maka na yajibu alaihi a cikin wannan muqaddimar yana ginawa ne akan awwalu ma yajibu alal mukallafi to ba sai ya manta maka ya ce wa yajibu alal mukallafi an yuhafiza ala hududillahi ko wa yajibu alal mukallafi an yahfaza lisanahu ko yajibu alal mukallafi wato hibzu basarihi duka ba sai ya maimaita maka ba duk da wurin da kaji ya kawo nan yajibu alaihi to yana nufin mukallafi yana wajaba akan baligi mai hankali musulmi an yi hafiza ala hududillahi ya kiyaye iyakokin Allah da Allah ya gaya muna ce alqur'ani tilka hududillahi fala ta'taduha wancananka iyakokin Allah ne karku ƙetara ta wata aya yake tilka hududullahi fala taqrabuha wadance iyakokin Allah ne karku kusance ka wala taqrabu zina wala taqrabu malal yatim illa bil duka irin waɗannan iyakoki ne na Allah kamar da manzo Allah yake gaya mana wannan a cikin hadisi cewa wa hadda hududan wala tantakihuha Allah ya iyakance iyakoki kar ku cakketa ta wa farada fara'iba ya farlanta farillai fala tu dayyuha kar ku tozarta ta to shine malami dama shi ilimin fiqh yana fassara Qur'ani da hadisi saboda haka yake maka wajibi ne akan musulmi mai hankali balagaje ya kiyaye iyakokin da Allah ya shata maka wa ya kifa ya tsaya inda amrihi inda Allah ya umarce shi wajen aikin da Allah ya umarni ya tsaya daidai yadda Allah ya ce a yi kar ya wuce gona da iri kar ya yi guduwi a cikin aikata ibada shine ya tsaya inda aka umarce shi wa nahayihi da kuma inda aka hane shi duk abin da aka hana to ya tsaya kar ya aikata wannan abin da aka hana shi wa ya tuba ila Allah kuma ya tuba zuwa ga Allah tunda shi ba ma'asumi bane shi ba mala'ika bane shi ba annabi bane ba mala'iku da Allah ta la ya sunan Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yumaruna ba su mala'iku ba sa istighfari in sun kai istighfari sai dai ga mu'minai wa yastaghfiruna lil ladina amanu ربنا وفيك كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وجههم با وجهنا با yawa su ba sa bukatar istighfari ko ko tuba domin la ya asuna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yumaruna mu da muke saba wa Allah wani lokaci muke kuskure wajen aikata umarnin Allah mu ne muke bukatar tuba da kuma neman gafara saboda haka ya dinga tuba tunda shi ba annabi bane ba mala'ika bane ila Allah zuwa ga Allah subhanahu alkakaccen sarki abul an yi kada alai tun gabanin Allah ya yi fushi da shi domin yawan aikata zunubi ba tare da tuba ba da yana jawo fushin Allah yana yana fusa ta ubangiji fushin Allah ko azaba ce da malamai suke gaya mana cewa fushin Allah azabar Allah kenan to dole ne mumini ya dinga yawan tuba da dukkan zunubansa alhamdulillah zai ga maka shuruɗu taubati din kafin ka ce ka tuba Allah ya kalba sai ka ji kai waɗannan sharuɗa guda uku alhamdulillah sai ne a shimawi shafi na ashirin da uku ina za mu tashi wal kunutu kaga al kunutu nan da muka karanta ta jiya la yakunu baya kasancewa a kowace sallah illa fi kudin sai dai a cikin sallar asuba khasatan a keɓe ina fata an gano wa ya kunu ƙablar ruku'i kuma alƙunutun nan ya kasance gabanin ruku'u shi ne gurbinsa na farko mai ahalar ya ce maka wa ya juzu ba da ruku'i wa huwa shi kuma alƙunutun na sirrin a asirka ake yinsa ba a bayyana shi a mazhabar malikiya sannan wata shahudu ita ku ta hiya sunnatin sunna ce wa lafazinsa shi ne attahiyatu lillahi daɗaɗen gaisuwa sun tabbata ga Allah azzakiyatu lillahi kan gaisuwa sun tabbata ga Allah attayyibatu salawatu lillahi kan salloli sun tabbata ga Allah assalamu alaika aminta Allah ya tabbata gare ka ayyuhan nabiyyu ya kai wannan annabi wa rahmatullahi da jin kan Allah wa barakatuhu da albarkatunsa assalamu alaina aminta Allah ya tabbata gare mu wa ala ibadillahi salihin ga kuma bayin Allah salihai ashhadu ina shaidawa Allah ilaha illallah babu abun bautawa da gaskiya sai Allah wahdahu shi kadai yake la sharika ba abokin tarayya lahu gare shi wa ashhadu ina da shaidawa anna muhammadin haƙiƙa annabi muhammadu abduhu bawansa ne wa rasuluhu manzansa ne fa in sallamta ba'da haza idan kai sallama bayan wannan abduhu wa rasuluhu ajiza aka ya isar maka ko ajizaka shikenan ya isar maka luga ce guda biyu ajiza da ajiza ajizaka ya isar maka alhamdulillah idan ka ce wa in shi ita kulta sai ne jiya shafi ɗari da goma sha uku to ina ne fasilun mun gama shuruɗin imama to shuruɗin sai hati falatin ma'amum sharaɗoɗin ingancin sallar mamu kamfatin shi kuma guda biyar ne sharaɗoɗin limanci guda tara ne mun karanta su to shi ma mamu akwai sharuɗansa kafin sallasa ta inganta a bayan liman su ko sharuɗan kamfatin guda biyar ne al'awwal sharaɗi na farko al'iktida'u koyi ya zama koyi yake yi da liman ba gaban kansa yake yi wa huwa abin da ake ce masa al'iktida koyi an yanuwiya ya yi niyya tun farko annahu cewa shi fa ma'amumin mai yin koyi ne bil imami da liman shine luga ta ma'amum imamu jagora ma'amumu mai yin koyi to ya yi niyya tun farko niyyar koyi da liman wa anna salatahu kuma ya san cewa tun a farkon sallar da zai yi niyya ya kudura cewa anna salatahu ita sallar tasa tabi'atun mai bibiya ce li salatihi ga sallar liman fa in tabahu in ya bi liman min gairi niyyatin ba tare da niyyar bin liman ba badalar salatu sallar mamu ta bashi asali shar'i na biyu Allah ya akalma mubtaridun da mutanaffili mubtaridun mai sallar farilla Allah ya atamma kada yi koyi da mutanaffilin da mai yin nafila amma ba a hana mai yin nafila ya yi koyi da mai farilla ba ka gane yayi mubtaridun mai yin farilla la ya atamma ba ya yin koyi da mutanaffilin da mai nafila amma mai nafila zai iya yin koyi da mai yin farilla farilla sai take iya daukar nafila nafila ba ta iya daukar farilla na fata an gane shi yasa sharadin da ya kawo maka asalisu na uku an yattahida al-faradani al-faradani kaga ta sunya ne aka masa rufu'a da alif da sai faradaini ba saboda me saboda fa'ili ne marfu'i wa alamatu rabihi al-alif نيابة عن الضمة لأنه مثنى شين فائل يتهد أن يتهد الفردان فرلان قدا بيو سكأيتا أبن ليك ليه فرلان بيو فرلان لمن ده فرلان ما موت لما قدا إيش في ظهورية تكين صلى أظهر يا زما يند لمن يكي صلاة أظهر أكا كيما مامو أظهر كشي صلاة أو غيرها قوة أنت إما لأثر كيف in magariba ce to ta zama ita ɗaya ce kuke sallata fala yusalli zuhuran ma mu baya sallatar azhar khalfa asrin ai khalfa imamin asri bayan limamin da yake sallatar la'asar khalfa asri bayan la'asar bayan limamin la'asar walar akasa wala akasi shine ba zai sallaci la'asar ba bayan limamin da yake sallatar azhar dan takabar dukkan su raka'a hurhudu ne dukkan su a sirta ne to ai sallolin daban-daban ne arraju sharadi na hudu an yattahida da mamu da liman su su biyu su kadaitu fil ada'i a cikin bayarwa wal qada'i da kuma lamako ko da azhar din ce to kare zama liman yana sallatar azhar din yau ne kai ma mu kana sallatar azhar din jiya yau wala muku kenan ya zama kun kadaitu in ada'i ne ada'i dukkan ku in qada'i ne qada'i ba hana yin salatul jama'a a sallar qada'i ba amma dai ya zama da liman da mamu duka ita ce fala yusalli zuhuran mamu baya sallatar azhar qada'an talamako kalfa man yusallihi ada'an bayan wanda yake sallatar sa akan lokaci wala akasa wala akasi shine baya sallatar azhar akan lokaci ta lokaci bayan limamin da yake sallatar ta a ramako shine akasi kaga nan da akasin da muqabilin duka bai halatta ba amma gurin la ta mukaru bi mutanafilin bai ce maka walal akasa ba wala mai sallan nafila ce ba zai bunne farila ba wannan babu amma wannan duka gefen guda biyu an hana baya halatta ko ne alkamu sharadi na karshe na biyar almutaba'a bibiya bayan an cika waɗannan sharuɗa guda hudu kayi niyyar koyi da liman ko kuma farilla taku iri ɗaya ce so ya zama an samu mutaba'a bibiya bibiyar liman fil ihram cikin kabbara harama wa salami da sallama dole ne ya zama ka bi liman sai da yayi kabbara harama sannan kai dole ne a ƙarshen sallah sai da yayi sallama sannan kai falau a harama da ma mu zai kabbarar harama au sallama ko yayi sallama qabla al-imami gabanin kalbara haramar liman ko gabanin sallamar liman aw sawahu ko suka daidaita shi da shi liman da mamun suka yi ka ba harama tare daidai ko kuma suka yi sallama tare fi yawa suka daidaita shi fi ma cikin kabbara harama da sallama to badalar salatu ai badalar salatul ma'amuni shi ma mu sallata fada daidaitawa ma mutaba'a wajibi ne a cikin abu biyun nan kabbarar harama da sallama mutaba'a wajibi ne in ka riga liman ko kuka yi daidai sallar ka ta ɓaci shi dama babu iri uku ne kamar yadda malamai suke ilgazi akwai wad liman akwai sa'ad liman akwai kanin liman su kenan mamu guda uku babu da hudu to wani liman bayi da sallah shi ne wanda yake riga liman kabbarar harma yake riga liman ruku'u yake riga liman ɗagowa shi wannan ya girmi liman wani liman ne liman ne yake biyo shi a baya to wannan bayi da sallah to shi ma sa'an liman bayi da sallah wanda tare suke da liman shi sa'an liman ne baya da liman ya riga shi yawa tare suke kabbara harma tare suke sunkuya ruku tare suke dagowa tare suke sujada tare suke sallama shi ma bayi da sallah to kanin liman shine wanda sai liman yayi kabbara harama yake yi sai liman yayi ruku yake yi sai liman ya dago daga ruku yake dagowa sai liman yayi sallama yake sallama to wannan shine sallar ta take inganta amma mutum biyun nan man ahrama aw sallama wanda ya kabbara harama ko ya sallama qabla al-imami wannan bai da sallah aw sawahu ko suka daidaita fihi ma cikin kabbara harama da sallama to badalan salatuhu sallata ta bashi wa amma gairuhu ba amma wani abin da ba kabbara harama ba ba sallama ba kamar surtiyawa ruku'u ko dagowa daga ruku'u ko tafiya sujjada ko dagowa daga sujjada fasabuku fihi riga liman a cikinsa ko daidaitawa da liman gairu mubtilin baya bata sallah lakinnahu haramu sai dai fa haramu ne zai jawo asarar ladan sallah a akwai dan dama dama sallah din ta inganta babu ramako amma dai mukuwa ba amma dai ba ramu ko aiki ga wato galaba ba kai ba wal musawatu daidaitawa fihi cikin abin da ba kabbarar harama ba ba sallama ba makaruhatu makaruhi ka gane ai to haka malamai suka fitar mana kabbarar harama da sallama shi da dole ya zama ka bayan liman riga shi ko daidaitawa da shi a cikin su yana bata sallah amma abin da ba shi ba riga liman haram ne daidaitawa kuma makaruni alhamdulillah yawwa ka daidai kuma hujja a cikin wannan hadisi na nan manzo Allah sallama ingantacce mashhuri inna ma ju'ila al-imamu li yutamma bihi yace ku sani an sanya liman ne a sallah domin ayi koyi da shi in tare za ku ne fa'idar liman ya wuce gaba in za ka riga su ne amfanin yawa ku tura liman gaba ai ai babu ma'ana ma akwai su suna tun da kalma ne sun faɗa ai ana yi abun yana faruwa tun zamanin manzon Allah shi da yake ya gaya maka yana gani ta baya kamar da ke gani ta gaba iya sa ya faɗi wannan cewa an sanya liman ne fa domin ku yi koyi da shi har ma ya mutu gwali-gwali fa'iza kabbaran imamu fa kabiru kaga iza ya su kai yayi sannan su har zuwa sallama wa iza sallama to sannan fa sallimu sai ne risala ta yi haka duk da ne da su ba sa yadda dama masu gaddama ne sai ne Eh, ƙwarai kuwa. To, ku lokaci ba canja. don dai ka sani to shi eh shi da ai ai ai ai gama kuma amma in magaruba ce zai yarda in yan idan sun na masara ta ba da azo ayi amma yanzu magarubar yanzu kana daidai da magarubar lokacin damuna da sai karfe bakwai ake yin ai abin da zaka lissafa kenan sallar asuban yanzu ana yin ta kusan shida saura wanda ga kuma biyar saura ake yi to me yasa waɗancan baka damu ba da lokaci ya canja sai sai la'asar shi yasa mu yanzu sai karfe hudu ma muke la'asar da saboda yana kaiwa da kusan minti hamsin yi sannan mu kutalin ya kamata ma a kira sallah ba eh hudu saura goma ya kamata ma a yi kiran sallah to ka ga kira sallah akalla ai tun azan al'asar ana neman dan minti goma ko sha biyar kafin a shiga babun fil imama shafi na nawa risala dari da arba'in da shida ba ka da fitowa ya himma babun fil imamati babi cikin limanci irin yadda muka baro a risala a iziya babu shi can yace babu shuruɗin imama nan kuma babun fil imamati babu ne da zai bayani cikin limanci wa hukumul imami da hukuncin liman wal ma'amumi da hukuncin mamu kamar yace maka wa shuruɗin imami wal ma'amumi sai ta wa hukumul imami wal ma'amum da hukuncin liman da hukuncin mamu duka za ka ji shi a wannan babi wa ya ummun nasa afdaluhum wa afqahuhum yace wa ya ummun nasa wanda yake limantar mutane afdaluhum shine mafi ficin su a daraja wa afqahuhum kuma mafi sanin su a fiqhu shine yake zama liman a cikin mutane wala ta ummul mar'atu mata ba ta limanci في فريضة أكسل صلى فرلا ولا نافلة ولا أصلى نافلة لا رجالا باتا يوى مظالمانتي ولا نساء باتا يوى ماتا يوقوان تليمانتي وانا يشين هكمتي خاجتي وانا شريعة تثبتت بسي إنا فاتا أنغاني ما ليس يقال فيه ما كيلا هو fi afdalihim eh shi ma masanin fiqhun afqahun ana gaya masa irin abin da aka fadi cikin mafi falalar tasu sai yake wala wa kamala ta ummul mar'atu kamar yanda mace aka ce ba ta limanci to fa ka sani la ya ummul kuntal mushkil kunta mai rikitarwa baya limanci amma kun samu zakar zai limanci hukuncin namiji ne kun samu Allah da za ta yi limanci ba hukuncin mace ce to mushkilin shi ne yake da rikitarwa shi ma ba zai limanci ba yawwa fa idza tamma bihi ma ahadun idan mutum ɗaya yayi koyi da mace ko da kunta mushkilun a ada abada ne sake sallata har abada alal mazhab a mazhabar malikiya sawa'un dai yana shi ma mun da ya bi kunta ko ya bi mace kana min jinsi ma ya fito daga jinsin macen ne ko jinsin kun sa mushkilin din aula ko shi ba jinsin su bane shi namiji ne ko shi mace ne ya bi mace ko ya bi kun sa mushkilin sallah dole sai ya sake sallah in mun koma can fa wa ya qara'u ma'al imami shi ma mu yana karatu tare da liman shi ma yusiru fi inda liman yake asarta karatu a ciki wala ya qara'u amma kuma fatiha kawai ake neman ya karanta a cikin inda liman yake asantawa wala yaqra'u ma'ahu baya karatu tare da liman shi ma ya jaharu ci cikin inda liman yake bayyana karatu a cikin sa wa man adraka raka'atan wanda ya riski raka'a daya cikakkiya fa akasara da mafi yawa to faqad adraka al-jama'ata haqiqa ya riski sallar jama'a kaga da ce faqad adraka al-jama'a ba ba dabi ake yi ba sallah dai ake sallata haqiqa adrakan jama'ata ya riski falalan sallar jama'a fal yaqdi sai yayi ramako ba da salami ramani bayan sallamar liman ya rama ma fatahu abin da ya tsere masa na raka'o'in nan ala nahwi ma fa'ala al-imamu abu za kwatan kwatin abin da liman ya aikata amma fil qira'ati a cikin karatu ka gane yayi idan liman yayi sallama idan ka tashi to irin yadda liman ya yi karatu da farko baka nan fatiha da sura ai liman ya fara yi in bayyana ya ce a bayyane to kai ma raka alfarkon nan fatiha da sura za ka karanta bayan sallaman liman ta biyun liman da ya karanta fatiha da sura kai ma a cikin karatunka ta biyun ka da za ka kawo bayan sallaman liman ka zama fatiha da sura in a bayyane ne a bayyane irin yadda liman ya aikata amma tun kira'a a cikin karatu irin yadda liman ya fara sallasa baka nan to in ya sallama ka tashi wajen karatu fatiha da sura fatiha da sura haka za ka jero su guda biyu ta ƙarshe in raka ɗaya ka samu ma to ta uku in ka zo sai ka karanta sura ita ta ɗaya a asirce domin liman shi ma haka yayi raka ta farko fatiha da sura ta biyu fatiha da sura ta uku ya karanta ne fatiha ita kadai to in ka tashi bayan sallamar liman ta bangaren karatu haka za ka yi raka'ar farko da ka tashi lamawa fatiha da sura ta biyu fatiha da sura ta uku fatiha ita kadai kuma a asirce ka gane wa amma fil qiyam wal julus to amma fa cikin aiwa da zama fa fi'luhu aikin da mamu zai yi bayan liman yayi sallama ka fi'ilil bani kamar aikin mai yin jinin sabuwar sallah ne almusalli wa hada mai yin sallah shi kadai yanzu tun da raka ɗaya ka samu mutumin da zai yi mutum da yake sallah shi kadai idan ya zo raka'a ta biyu me yake yi ai ba zama ya yi to da ka kawo raka'ar farko bayan sallamar liman in ka hada da wacce ka samu tare da liman sun zama nawa to in kai raka'a ɗaya bayan sallar liman za ka zauna kamar yadda mai sallah shi kaɗan ya yi raka'a biyu zai zauna wannan a cikin gini kenan sannan in ka taso ta biyu bayan sallamar liman eh ka ga mai fatiha da sura ce ko to haka za ka kawo ta ba za ka zauna ba sai ka kawo ta ƙarshe yau sannan ka zo ka yi ta ya kai sallan aikin yana bambanta bangaren karatu kamar mai sallaci irin yadda liman yi haka za ka yi bangaren tsayuwa da zama na tahiya to ka fi ilil bani kamar aikin mai gini ne almusalliwa da wanda yin sallaci kadai wa man sallawa hada wanda ya sallaci kadai falahu ya halatta gare shi an yi ida ya sake wannan sallar fil jama'ati a cikin jama'a da kai fil jam'i ba saboda salatul jama'a ne ya sake ta fil jama'ati a cikin jama'a lil fadl saboda falala na lada da ya tabbata fi zalika a cikin sake sallar nan domin ka samu darajar nan ta sallah 27 illa magariba sai dai magariba wahada ha ita kadai mutum ya yi ta shi kadai a gona ko a wani guri ya dawo gari kuma ya ko za su yi magaruba to wannan bai halatta ya maimaita ta balan za ta zama shafayi sai kuma abin da mai ijiya ya kawo wa kazan isha ba da wutirin sahihi ita ma isha bayan ka yi shafa'i da wutiri to ba za ka maimaita ta cikin jama'a ba tun da ka riga ka kulle wa man adraka raka'atan mutumin da ya riski raka'a ɗaya cikakkiya fa aksara da mafi yawa min salatin jama'a ba min salatin jam'i ba daga sallar nan ta jama'a to fala nu'iduha ba zai sake ta ba fi jama'atu cikin wata jama'a da ba ko da da mutum ɗaya suka yi sallah to ta riga ta tafi a matsayin salatin jama'a ba zai maimaita ta a cikin wata jama'a ba yi mana shi ne salatin jama'a wa mallai bidirik wanda bai riski komai ba illa ta shahuda sai ta hiyar ƙarshe aw sujuda ko sujadu ya zo an dago daga ruku'u na ƙarshe sai zaman ta hiya kawai ya samu bayan ya kabar harama aw sujuda ko sujadu guda biyu zuwa sallama kawai ya samu to fa lahu ya halatta gare shi an yi ida ya sake wani sallar fi jama'a cikin wata jama'a ko da ya gina raka'o'insa akan kabbarar sa da yayi a bayan liman to alhamdulillah eh to shi kenan ai na kan ma kaman zai ji ha to ta hiya aka fara ambata daga ta hiya sai ne eh kuma kuma inda ba za su haɗu ba to da da ta hiya a'a da ta hiya da zaman duk ba aiki ɗaya ba in ka samu zaman ka samu ta hiya in ka samu ta hiya ka samu zama to au su ji da ɗin ya fi kyau sai min to sai hajjatul adawi to mu ma nan duka su jira ne kaga kar yi daidai yawa ina ne khashiyatul adawi dari da nawa dari da tara tashi dari da tara ina za mu tashi yana daga abin da itiqadin sa yake wa gaba ga musulmi anna alal ibadi ko annal ibada ne akwai alama to ina ismu annan sai ka ce hafazatan anna alal ibadi hafazatan hafazatan shine ismu anna mansubun anna hafazatan haƙiƙa wasu mala'iku masu kiyaye ayyukan bayi sun tabbata alal ibadi abu ka bayi bayin kuma insihim dan adam ɗinsu wa jinnihim da aljaninsu mu'minihim mu'mininsu wa kafirihim da kafirinsu har da munafikinsu zukuran mazajen mutum da aljan din muminai da kafiran wa inasan da mataye a hararan yantattu wa arika da kuma kuyangi min waqati takalifi tun daga lokacin da suka balaga sai kana da mun yi ta'arifin takalifi mutum ya balaga yana musulmi ne hankali to takalifi ya hau kansa tun daga lokacin da mutum ya balaga daga lokacin mala'iku suka ɗora alƙalami a kansa suna rubuta duk abin da ya aikata ma yanzu min qawli illa ladayhi raqibun atid kuma tace maka kiraman katibina ya'lamuna ma tafa'aluna aka sai hafazatu jam'u hafidun jam'in na hafid mai kiyayewa kuma fa'il ne ka gane ai ذلك سوى عليها حافظ والسماء والأرض وما دراك ما الطارد النجم الساكن إن كل نفس لما عليها حافظ ba wata rai ka gane ai ba ce akwai mai kiyayewa gari alaiha hafizu to hafazatu jamu hafizu ka kitabin wa ne wa katabatar ka kitabin wa katabatin ka gane ai shi ma jam'i ne da mufradi waɗannan mala'iku hafazatan din nan yaktubuna a'malahum suna rubuta ayyukan bayi irin wanda muka faɗa insihim wa jinnihim mu'minihim wa kafirihim a hararan wa ariqa suna rubuta ayyukansu gaba ɗaya aiwa aqwalahum da faduduwansu haka da an ce a amalahum a asalin matari ka ce aiki na gaba to har na harshe abin da suka faɗa hatta mubaha har abin da aka halarta komai fa ma Allah ya kawo nafiya ma yalfizu min qawli dan adam baya hulsa wata magana illa ladayhi raqibun atid kowace iri kaga dan adam yana cikin hatsari mutum ya kawo dan magana ne san ma da yake faɗa hattal mubah hattal mubahi hatta tana yi wa suna kisira hattal mubahi har abin da aka halatta masa wai ba sai aikin lada da zunubi kaɗai suke rubuta har har abu na halal hira da kake yi zance na gaske wanda ba ƙarya ba ba an na nemanci ba ba cin nama ba wanda ba lada ba zunubi har shi sai su rubuta wal amini kai hadda ma nishin marar lafiya an san wa animul maridi muku tafaru har shi suna rubuta filmar yau wa kaga wal anil fil maradi da nishi da mutum yake nisawa da ce wash ha wash ba cikin zan ce ba wanda shi ne ba ko ko ko ka ce wayo yawwa wa amalin kalbi kai har da aikin zuciya eh yi mana ma su wasu bihi nafsuhu shi ma ana rubutawa ba da sura da Allah ya faɗa ba da ma su min kauli ko da kuma wani alamu ma su bihi nafsuhu wani hannu a karubu duk ba su wasu kafin yawa har aikin zuciya aikin zuciyar duk ana rubutawa sai an je lahira a tantance abin da ya shafi kudurin imani min ma dubu itiqadu hudun da muke faɗa da abin da ya shafi kafirci da shakku duk suna rubuta in an je lahira na a tantance wanda za a yi sakayya a kai wanda babu sakayya na gantan zuci da Allah baya kama mutum da shi sai a watsar amma su kan suna rubuta yaj'alu lahum alamatan ko yaj'alu Allahu lahum alamatan Allah yana sanya wa mala'iku wata alama da suke ganewa ala amal qalbi a bisa aikin zuciya su mala'iku Allah ne yake ba su wata alama duk abin da fito yake saka a zuci suna gani suna rubutawa yumayyizuna bizalika kuma suna iya bambantawa a ayyukan zuciyan bainal hasanati was sayyi'a tsakanin mai kyau da mummuna duk sun mai kyau suna rubuta shi a littafi mai kyau malakken su rubuta da a littafin miyagun ayyuka a munafurci ba a zuciya yake ba eh kudura sharri ba a zuciya yake ba shine ai Allah a cikin suratul Isra'i din nan da yake inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula al fu'ad ba zuciya ba inna sam'a ji wal basara da gani والفؤاد da zuciya kullu ulaika dukkan waɗannan kana ya kasance mas'ulan abin tambaya ne an a gare shi kaga ya hada hada zuciya wal fu'ada to sai dai Allah yana nuna musu alama da suke bambanta ne kyau da mara kyau wal aslu fi ma zikira asali cikin abin da aka ambata qawluhu ta'ala ga ma ta'ala gaggawa muka Allah ta'ala ya ce wa inna alaikum lahafizin wa inna lahafizina haqiqa lallai akwai masu kiyaye ayyuka da Allah ya wakilta alaikum a gare kiraman kuma masu girma ne a wajen Allah bal ibadu mukramuna masu girma ne katibina kuma masu rubutu ne ya amaluna suna sane da ma tab'aluna abu da kuke aikata ko suratul infidari aya ta goma وقوله ده كما فضل من ذا الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أشكل صحيح بخاري ده مسلم من ذا الله يشي يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ملائكة بالليل وذو ملائكة دجل وملائكة بالنهار وذو ملائكة دلانا ya ta'aqabuna suna bibiyar juna fikum a cikin ku ko ƴan adam bi ma'ana suna duti shirkin shirkin mala'ikun yini za su sako daidai lokacin sallar asuba ne waɗanda za su canja su wanda suka kwana su ma suna nan suna haɗuwa a cikin wannan hadisi duk da ya yanke suna haɗuwa a sallar asuba da sallar la'asar gashin da mai sharhi in ka duba da yake kauluhu al-hadith mai sharhi ya kawo tamamu cikar hadisin yace wa yajtami'una fi salatul fajr wa salatul asr mala'ikun nan na dare da ranar suna haɗuwa da juna cikin sallar asuba da sallar la'asar waɗanda suka kwana suka wanda suka zango tun la'asar su za su kwana har asuba ba za su bar ku ba sai masu dutun yini sun sako da asuba in aka yi sallar asuba wanda suka kwana su sai su tashi koma sama waɗannan da suka sako da asuba za su zauna har zuwa la'asar sannan masu karɓar dutun dare za su sako sai su haɗu a sallar la'asar in aka yi la'asar wanda suka wuni su su tashi su koma sama waɗannan da suka sako kuma da la'asar su za su kwana har zuwa sallar la'asar kullum haka haka ake yi ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر ثم يعرج الذين باتوا sannan waɗanda suka kwana su za su hauhawa zuwa ga ubangijinsu fa yas'aluhum Allah zai tambaye su wa huwa alamu bihim alhali Allah shine mafi sanin halin bayinsa sai ya tambayi wanda suka kwana suka tafi kaifa taratu ibadi ya kuka baro bayina fa yaquluna sai malaiku su ce karaknahum mun baro su wa hum yusalluna suna sallar asuba wa ataina kuma lokacin da muka je musu da al'asar wa hum yusalluna suna sallah kaga sun yi wa mu'minai kyakkyawan shaida to hakan nan su ma waɗanda in suka zo haka za su ce mun zo san da suke sallah kuma mun baro su suna sallah rawahu shaykhani bukhari da muslim suka rawaice wani aqdal ijma'u mun koma can ijma'in malamai na ahli sunnati wal jama'a sun kudura cewa sun yi kuduri ala zalika akan wannan cewa dole ne musulmi ya yadda akwai mala'ikun da suke rubuta duk abin da yake aikatawa da duk abin da yake furtawa da duk abin da yake sakawa a zuciyarsa faman da hada wanda ya jayayya da wannan au kazaba bihi ko ya karyata shi au shakka fi ko ya shakka a ciki fa huwa kafirun wannan kafiri duk wanda bai ga da wannan ba cewa akwai mala'iku da suke rubuta ayyukansa to wannan kafiri ne bi ijma'in ummati wa sumu hafazatan an ambace su hafazatan masu kiyayewa da hibzihim saboda kiyaye wasu ma ya zuru abin da yake gangarowa min insani daga dan adam min qawli abin da ya shafi faɗi wa amalin da aiki ko kuma sannan wa ilmuhum bi da sanin su da wannan aiki dole ya ya'lamuna ma tafa'aluna wa lihibzihim al-adami da kuma kiyayewa da suke wa yan adam min al-jinni daga cutarwar aljanu ko ba dan wannan mala'ikun da Allah ya aiko ba lahu lahu mu'aqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amri Allah shi dan adam yana da mu'aqibatu wancan ya ta'aqabuna da muka faɗa masu bibiyar sa na mala'iku min bayni yadayhi a gaba gare shi wa min khalfihi da kuma a bayansa bodyguard Allah yake turo masa ya hafa zuwa da suke kiyaye shi min amrillah daga lamarin Allah shine duk wani abu da zai cutar da shi suna kare shi shi dan adam to lokacin da Allah ya hukunta wani abu zai same ka sai Allah ya umarce su da su jaji shi su barka sai abin ya same shi wannan haka Allah ya hukunta suna kiyaye yan adam min aljini daga kafar aljani wa mahalluhum min al-insani gulin da suke zama a jikin ɗan adam su masu rubutun nan shafatuhu leɓansa nisan shafatai ne na sama da na ƙasa to shafatu guda ɗaya wannan a nan suke zaune ka san ku ashe abin da ka faɗa ma za a fara rubuta kafin aikin gaba eh to tsaya ka zaɓi mamaki wa ƙalamuhum alƙalamun rubutun ayyukan nasu lisanu harshen ɗan adam abinda kake faɗa da harshen za a rubuta wa midadu mika wadansu riƙuhu yawun ɗan adam da ma kana tare da kayan aikinka su kawai aiki mazauninsu shi ne leɗe alƙalaminsu lisanahu harshen ɗan adam wa midadu ruwansa wadansu riƙuhu yawunsa la yufariquna al-abda ba sa rabuwa da bawa fi hali hayati inda yana cikin halin rayuwarsa illa inda khala'i sai a gurare guda biyu lokacin da ya shiga bayan gida zai yi kashi ko fitsari to su suna tsaye ba sa shiga gun najasa saboda haka aka hana yin magana daga kayi magana za su shigo in suka shigo suka ranka tsaya kuma za su tsine ma shi yasa aka ji aka ce maka wala ya takallamu illa limuhimmi me zai ba ya ga maka ba fi azabi qada'il hada saboda haka ba a so a yi magana a bayan gida in ba dole ba kana yin magana za su shigo don kasa su aiki in suka zan ka tsirara kuma za su tsine maka saboda haka ba sa rabuwa da ɗan in dai yana raye illa inda khala'i sai a lokacin ka aiko sa a bayan gida wa inda jima'i da lokacin jima'i lokacin da yake kaga sai ma guri ne na tsiraici to su ko suna da kunya za su tsaya daga waje in kai magana ko za su zo in suka zo don ka tsulara shi ma za su yi tsinuwa fa idza ma kan muminu idan mumini ne ya rasu to qa'ada malakahu mala'ikun nan nasa za su je su zauna ala kabari akan kabarinsa yastaghfiruna yastaghfirani lahu suna nema masa gafarar Allah ila yawmil qiyamah aikin sa rauni bai kare ba idan muni ne eh nasa ne shi dama shi aka ba to Allah yana kalancin runduna ne wa ma ya'lamu junuda rabbika illa huwa duk dan adam yana da su guda biyu mumini ko kafiri ba la Allah bai ga maka har aljani kowa yana da su idan kafiri ne yana mutuwa aikin sa ya kare dan ba a nema kafiri gafara amma in mumini ne har yanzu akwai aiki sai an tashi kiyama za su kyale za su je kan kabarin su zauna yastaghfirani lahu suna nema masa gafara ila yawmil qiyamah to alhamdulillah amma akwai to shi kenan sai ku kan shirbi mubarak ku zuwa kawai suna tare da shi dole ya zaki amma ba ce kuke kalmar kuriya shuka ba ɗan ɗan marafa na da shida to a kawo albasa matsayin ta'am ko ka karɓo wata kaɗan sai ne askari ba askari shafi na nawa daidai sai na za mu tashi ga saba'in da ɗaya ne kuma inda ka zai a sukunan farko o karshenta ba wa bai'ul urban ai wa la ta juzu bai'ul urban wa wula ɗafi ne nan la ta juzu muzabana cinikin ba da garanti a menene cinikin advance baya halatta amma advance waɗanda aka masa sharaɗin cewa in baka ci ko kuɗi ba ba za a dawo ma da kuɗinka da ka bayar a dubas ba wa huwa in baka san bai'ul urbani ba sai ku uba abu samani mutum ya ba da ɓangaren kuɗin wannan hajar ala a bisa sharaɗin annahu cewa shi in lam ya tam in lam ya cimma bai'u in cinikin nan bai cika ba baka ka ci kuɗi ba zuwa rana kaza lam yarji ibihi ba za ka komo ka sai a baka wannan kuɗin da ka bada a dubas ba eh ko da eh an riga an yi ciniki amma kai ba ka da cikakken kuɗi yanzu za ka bada kaza dan kaza za ka zo ka cika kuɗi ka karɓi wannan hajar amma sai aka yi shari'a to in fa ka zo a wannan ranar eh ka ce ka fasa ciniki to fa ba za a dawo ba da kuɗin ka ba ko kuma in ranar da aka sa ta wuce baka zo ba shikenan an ci kudin ka za a iya sayarwa wani kuma an ka zo ba za a mayar maka wannan kudin ba wannan haramun ina fata an gane a wannan ba komai ai inda kai ba shi ma ya zubar da kayan mutane abu da wace a cika murna ko da a nan da aka yi ciniki aka ba da albasu in ba wannan sharaɗin duk sanda ya zo ɗayan biyu ne ko ya cika kuɗi ya ɗauki haja ko kuma a dawo masa da kuɗinsa to wannan babu haramci sharaɗin da aka sa na rashin damar da kuɗinsa in lam ya cimma albayu in ciniki bai tabbata ba shi ne ya ɓata cinikin cinikin bai yi ba ma suka sun ci in dai an yi ciniki ko da ba a biya mai gidan ba su da ma ana kire mutu in kana so kasu ma shi ne ba haka da lalan shanu ba a cike yawwa sai ka ya kuɗi ya tabbata wannan jashu haka nan cinikin maguɗi baya halatta فهو أمك سن النجش با أن يزيد يقال يزوغ كدي ليغر غيره domin ya rudu waninsa suna yi irin yanda masu cikin kaji suke yi wa kajin fulani matan fulani sun ko kaji sai su sanya su a tashar kuka in ya gaba za ki sayar wata ba sai ya ce to ya saya dubu da ɗari ka sai ta zo ta yi yawon ka ce an taya kaza sai ku an ka duba ka ga kuɗin ne kai ba sai ka mata sai ka kai awo din ka ga wannan rubuta ne to wannan wannan baya halatta saboda ita da farko ka zalunce ta kuma ka hana wani ya amfana da abin da zo sayarwa to wannan kenan sannan a cikin kasuwar ma 'yan kasuwar suna ɗaukar ɗan kore in wani ya zo sayan haja sai ya zagayo in ya je yana cinikin ya kakare ya ki ya tsara shi so da ka ka gani ma fa irin wannan abun nake so da na samu ba dan wannan ya riga ni amma tun da shi ba zai tsara ba ni na tsara kaza ko za a sayar ka ga in ka ji haka sai ka ce a kai ma ka tsara to wannan haramun ne shi ne an yazi da yayi ƙari akan farashin da wannan yake ciniki ne ya gurra gairahu domin ya rudu waninsa ko ma dan ya sani ai albaru alal bai haramu ko ciniki akan ciniki wala ya bi ba'dukum ala bai ba'du mal Allah ya hana ko da gaske kake ma ai haramu ne tunda bai bari ba ballantana kuma ka zo dan yaudara ka ƙara kuɗi akan yanda ya kai domin ka an shi ko ka sa ya tunzula yayi ƙari wannan haramun ne wa saumu da tayi ga a ga magana da tayi ciniki a saumu mai sinu ba mai sadun na azumi ba wa saumu da yin tayin ciniki ala saumi aki akan tayin cinikin dan uwansa ba da rukuni bayan an karkata ana so a sallama ila al-awwal zuwa ga na farkon da ya fara yin tayi sun kusa daidaitawa shi yasa misala sai maka lati awwali tasa'uli ba a farkon tayi ba ka gane ai sai dai in sun karkata sun kusa daidaitawa wasaju haka nan la ya juzu bai usaju mudrajan baya halatta a yi cinikin katako a nannaɗe a saju din katako a nannaɗe da algarara a ce haka za ka saya ba tare da an warware an ganci ba wani lokaci yakan zo da damage a jikinsa akwai ja akwai fari akwai waye ko akwai black a fara to sai an warware ka gani sannan sai ki miki wa saubu da tufafi maduwiyan a linke wata ma wato maduwiyatun linki linki da ake wa tufa da sa eh baya halatta sai dai wanda an riga an fitar da sifarsa a rubuce kamar yaji goma ana rubuta 10 yard sabinci kaza koliyarsa sabinci kaza kwace ko fatan tatsin da yake biki duk ana rubutawa auduga a cikinsa saba'in ne a cikin ɗari koliyarsa roba kuma talatin ne cikin ɗari ko a ce hundred percent cotton gaba ɗayansa auduga ne ɗari bisa ɗari ka ga wannan asufan idan jallabiya ce in ne kwala ce za a ga kwala in ne dogon hannu ne za a fito da hannun ka gani a linkan idan mai gajeren hannu da za a fito da bakin gajeren hannu in shaɗi ne ma za ka gani ka wani an siffanta amma haka kawai a nannaɗe a linke ba tare da an siffanta ba wannan baya halatta bikilafi a adalin bazzi da saɓanin diloli na gwanjo ko dila na atamfa ko na shadda alal barnamaj abu sa rubutu da aka yi a jiki da zane da yake siffanta abin da yake cikin dinar eh barnamij alamomi da aka yi a rubuce nawa ne gashi bikilafi a adali a adali jami'a na al'idu dila a adali diloli na albazi tsatsumbo bazin sunan tufa ne alal misali kamar dila sai ta gwanzo ko dila da ake kawo daga saudiya wani a ce jallabiya ne gaba daya a ciki wani a ce wanduna ne kadai wani a ce kayan yara ne to yawanci abin da aka rubuta in an bude baya saba akasari akasarin abin da aka faɗi aka ce dilan labule ne in ka bude in bada labule ba abu da kai aka ce dilan safa ce in ka bude duk safa ce akasari a ciki to wannan ya halatta ka yi cinikin ka ko baka ga abin da yake ciki ba wala ba'ul garari haka nan baya halatta a yi cinikin garari shine rashin tabbas abin da bai da tabbas zai rayu ko ba zai rayu ba zai amfana ko za a amfana da shi ko ba za a amfana ba wa huwa in baka san garari ba shine ma ya ta'azzamu taslimuhu abinda kubutarsa da rayuwarsa yake ta'azzara zai yi wuya a ce ya kubuta kamar doki ne yana shuruturan mutuwa ko katon rago ne bugau ya buge shi a zo shi wanda ake yankawan ma bujimi yana shure-shure ko akuya tana shure-shure mutu a zo a yi cinikinta kaga zai yi wuya ta tashi ko in ta tashi kuma to mai ita an doshi hancinsa don a yi wanne yanayin cinikin da za a yi arha za a sai da ko shi mai saya in ya za a ta tashi to mai ita zai ciza yatsa in kuma ta mutu yana tunanin kudin za ko mun arhafa sai ya bi bakin cikin kudin da ya saya to kaga wannan garari ne kai mu ga kudin ka Oh. illa ne ma ya ta'azzaru taslimuhu abinda miƙa shi ko kukutarsa da lafiyarsa yake ta'azzara au ko kuma layin tafa'u bihi ba za a taɓa amfana da shi ba wannan abin yanzu ko an saye shi ba wani amfani da za a samu tare da shi to garari ne shirikin sa haramun ne yawa kalmushirifi kamar wanda yake sharafa ga mutuwa shine mushrik azana ta aiwa ne yana sharafa yana halin fitar rai kaga ba za a taba amfanuwa da shi ba a wannan yanayin wala majhulin haka nan ba a ciniki abin da aka jahilta ka shafi kamar a yi cikin cinikin akuya daya min shiyahi daga awakai da yawa amma ba san wacce ake cinikin garken awakai ne ka zo ka ce kana son akuya daya ko tinkiya ne ko rago guda daya a ce to ka yi ciniki sai a kamo ma wannan baya halatta wannan kan mai dabbobi zai zalunce ka in ya samu kudin ka kaga sai sai sai wanda ya ga dama sannan in kuma cewa aka yi so a yi ciniki ka biya kai ka je ka kama da kanka wannan kuma za ka zalunci mai dabba ala ai hali dai akwai akwai garadi ɗaya ɗaya dai sai ya zalunci ko in shi zai kamo to sai zalunce ka in sai aka ba dama ka je ka zaɓo kuma za ka zalunce to saboda haka haramun ne a kamo ta a kawo ta a tsaye da ita a yi cinikinta wa abdin da cinikin bawa min abidihi daga cikin bayinsa ita ina da a cikin bayina yi cinikin guda ɗaya baka san wanne za ka yi ciniki ba sai ka gama ciniki ya je ya kawo maka kuturin bawa ko wani makawa ko tsohon da ba za ka amfana da shi ba wani hannun an haramta cinikin nama fi jirdihi a cikin fatarsa ko tana da rai ko an yanka sai an teɗe an ciro shi daga jikin a cikin fata in cinya ce in dantse ne in menene a yi cinikinsa ido ya gani amma ba yana cikin fata ba wa habbin da ƙwaya fi sumbuli a cikin zangarniyarsa au muktalidin ko yana cuɗanye da tubnihi da ƙaiƙayinsa ya bar zangarniya an sussuke amma ba a sheƙe an ware ƙwaya da ƙaiƙayi ba a kai da shi a cikin ƙaiƙayinsa duka haramun ne tsabar kaɗai ake cini to alhamdulillah sai ne ƙaiƙayi na gero kenan ko kuma a ce kuntu na shinkafa yana cuɗanye sai ne Allahu luwadu kafi na nawa wala alƙasu arba'in da nawa to ina za mu tashi ƙa'ida ta sha bakwai yurfa'ul fi'lul mubari ana rufa'antar fi'ili mudari'i idza lam yasbiqu adatun idan ba wani abu da ya riga ya shi min adawati nasbi daga abubuwan da suke sanya fata aw jazmi ko abubuwan da suke sanya dauri to sai a bar shi da rufu'a ta asali idan wani nasibi ko jazumi bai gabace shi ba alhamdulillah sai tamrina sabi wani nakaltar eh eh ya shi nakaltar yana nan a a yana nan a matsayinsa ai al-musajiru ai ai suna ne muna magana da shi kuma mudari da alhamamatu da almutazu da asuhubu wannan duka ai suna ne fa'ili ne yana nan a matsayinsa na fa'ili ba abin da zai canza shi shi dai fi'ilin shi ne yake karɓar hukuncin nasibi da kuma jazimi amma shi fa'ilin yana nan da rubuwarsa ta fa'ili lan taqira alhamamatu lan yaquda almusafiru lan tasira suhubu lan yanzila almadaru lan yasura algubaru lan yahkuma alqadi duka waɗannan sunayen suna nan da ruku'o'insu ba ba abin da zai canja su dan nasibi ko jazumi ya shiga fi'ilin mudari dama raf'ul fi'ilin mudari muka ce ba raf'ul fi'ilin mudari wal ismi ba duk waɗannan sunaye ne to hukunci yana takaito akan fi'ilin kadai shafi nawa alaji buba dari da ashirin da nawa tamrini na nawa tamrinin fil i'rabi tamrini kenan cikin li'irabi a shine alif na farko kenan namuzajin abubuwan da suke kunshe na ɗaya ya zurul ajalatu jawadani jawadani shine fa'ilin ya zuru jawadani dawakai guda biyu tasiri na dawadu doki kamar ka ce hisanani hisanun doki kailu doki hisanu doki jawabi doki amma jawazu an fi gaya wa ingalma aka ce al'isanu da alkhairu kowane iri ko kalami ko babba amma jawazu din yana nuna ingalman doki jawadani ingalman dawakai guda biyu ya jurul adalata suna jan garkuwa amalancen doki to ya juru din nan fi'lun mudari'un fi'li ne mudari marfu'un abin yi rufu a dibban mati saboda lam yasbiqu nasibun wala jazimu irin yadda muka yi a kasan wani alƙasu yana nan da rubu'arsa ba wani ba lan aka ce ba lan yajuru al adalata jawazani ba la aka ce ba nahiya yajuru din nan fi'lun mudari'un marfu'un biddammati al adalati al adalata ko mafu'ulun bihi mafu'ulun bihi ne ko muqaddamu da aka gabatar da shi akan fa'ilin da wala shi ne fa'ili ya zama fa'ili da aka jinkirta shi kuma yazuru al-adalata maf'ulun bihi muqaddam mansubun abin yau fata ne bil fatahati da fata ta zahiri to jawadani shine fa'ilun marfu'un fa'ili ne abin yau rufu'a amma da wada ni aka ce a ƙarshe to an marfu'un ne bil alif an masa rufu'a da alif li'annahu musanna domin shi abun biyantawa ne na biyu ista'ara aliyu kitabaini aliyu ali ista'ara ya nemi aran kitabaini littattafai guda biyu ba kitabun ba ka gane ai kitabaini kaga akwai tasniya ba kutubun ba yawa tasniya ne biliyai to ista'ara fi'lun madi fi'li ne madi mabni ala tafi abin ginawa akan fata aliyun din ne shine fa'ilun marfu'un bi dhamma fa'ili ne da aka musrufu'a da dhamma kitabaini din nan maf'ulun bihi mansubun amma karshe ni aka ce kitabaini kuma an ce mafuli ne mansubun to mansubun ne bil yayi an masa fata'a ne da ya li'annahu musannan domin shi abun biyan tawa ne alhamdulillah ko ne sai a gefen mudi to a ko kuma raji ba to ina ne ma raji Sabi na nawa to ina za mu tashi wa idza nazarta ila al-qa'ifati rabi'a idan kai duba zuwa ga yanki na hudu ra'aita zaka ganta mabdu'atan abar farawa ce bima yash'uru ko bil da abin da yake sanarwa bil da rantsuwa ka la akhla anna akwai lamul qasam la abzulanna la ukrimanna duka wannan lamul qasam ne badilu dukula lamul qasam ala al mudari ya zama shine musanyan shigar lamul qasami ala al mudari abu safi ne mudari to bi haka ne ashe ba badilu bane haka ne bi dalilu ba haka ne ra'aitaha mabdu'atan bima yashuru bil qasam bi dalil dukul lam al qasam saboda dalilin shigar lam al qasam ala al mudari abu safil nan na mudari fi kulli misali da yake cikin dukkan wani misali wa taqdiru al misal al awwal akin wa tuqaddara misali na farko da aka ce shi zimma shi da aka la anna rida al qasam to akwai kaddara yaminu rantsuwa yaminun fi zimmati yaminun kaga shine mubtada fi zimmati khabarul mubtada sai aka shafe labarin mubtadan wujuban ka gane ai akwai kaddara yaminun faljar wal madruru fi zimmati kenan fi din shine jari zimmati shine madruri shi da kamar muƙaddam asali shi ne labari da aka gabatar wa yaminin ko rantsuwan nan ita ce mubtada mu'akkar mubtada ce abin jinkirtawa kuma mahazufa wa hadha aidan shi ma wannan min al mawadi allati yudawu fi al mubtada wujuban yana daga guraren da ake kafe mubtada a cikin ta wujuban ga wajibci wajibi ne ba ambatan mubtada sai dai a kaddara shi wanda ya san nahu ya sa akwai mubtada da ta shafi sai ne sai milhatu إعرابي ina za mu tashi mulaha oh abin nan ba mu ƙarasa ba a cikin babul idafa to ina ne za mu tashi ne? وفي المضاف ما يجر أبدا مثل لدن زيد وإن شئت لدى ومنه سبحان وذو ومثل ومع وإن دا وألوه وكل إمن ثم الجهات الست فوق ووراء ويمنة ويمنة وأكثها بلا مراء طلبتنا وهكذا غير وبعض وسوى في كلم شتى رواها من رواه وفي المضاف لقد كم مضاف ma ya jurru akwai abin da yake yin kisra abadan har abada misulu ladun kamar misalin kalmar ladun ka gane ai ladun idan ta shiga suna tana yi masa kisra ka gane ai min ladunhu to hudin nan da miri ne da suna aka faɗa kisra za za a yi masa misulu ladun zaijin ka ji ba ladun zaidin a wajen zaidu wani da an kaso ka ce lada zaidin da ladun da lada duk ma'anarsu ɗaya ko ka ce ladun zaidin ko lada zaidin shi ma mudafun ilaihi ne mansubun amina ne madururin fi zaidin din wa minu daga cikin abubuwan da suke yi wa suna kisra a dalilin ibafa akwai subhana subhanallahi ba subhanallahu ba subhanallaha ko subhana rabbika rabbi ba subhana rabbuka ba subhana rabbaka ka gane subhanallahi wa bihamdihi ba yawwa wa zu da kuma zu asma'ul sitti ko asma'ul kamsa zu mali yana daga cikin asma'ul kamsati ba wa mislu da kuma mislu mislu zaidi ko mislun nari shi ma yana ana idafa da shi wa ma'a da ma'a ma'allahi wa inda da inda inda nasi wa ulu ulu kuwati wa ulu ba'si kuwatin da ba'si to ulu ta tai musu kisra saboda mudafun ne kuwatin da ba'si shine mudafun ilayhi wa kullu da kullu kullun nasi ka gane ai ko kullul bait shi ma ta in ta samu suna tana masa kisra saboda ne ba fa ثم الجهات الست sannan tashin guda guda shida jiha bangarorin nan guda shida sama da ƙasa kudu da arewa gabar da yamma an kala su nawa su ne aljihatu sitti yau ashe ga su ya kawo fauku sai ka ce fauk albaiti fauka mudafin albaiti sunan da zai zo a gaba sa kisra zai dan saboda shi duk inda fauka take mudafun ne sunan da zai zo bayan mudafun ilaihi majruri wa wara da kuma baya nan ya hausa maka gace saboda kasa ba saboda saboda waka fauku sama ba sai ka ce wara ai wara albayt ko wara almasjidi ko wara asuki wa yamnatun da kuma dama shi ne kudu kenan ba sai ka ce yaminul bait ko yaminul suki wa akasuwa da akasinta me akasin dama shine hagu shimalu kenan ko shimalul bait shi ma idafa ne da yake kawo mudafu ilayhi kisra bila mira haka yake ba tare da jayayya ba wa haka za haka nan gairu ita ma mudafun ne sunan da zai biyo baya yana yi masa kisra ko ka ce gairullahi ko ba gairullahu ko gairullaha saboda gairu mudafun ne Allah mudafun ilai wa ba'abu da ba'abu ba'abun nasi ko ba'abun rusul shi ma mudafun ne ba'abu sunan da zai biyo baya mudafun ilai ne majruri wa siwa da siwa siwan lahi ka gane ai shi ne fi kalimin shatta cikin zantuka mabambanta duk waɗannan suna shiga zantuka mabambanta rawaha marrawa marrawa wanda ya rawaici wannan a wajen malaman nahawu rawaha shi ne ya rawaice ta ba sai ya ga wasu nan ba rawaha marrawa wanda ya rawaice ta ya rawaice ta alhamdulillah ko ne a diyatu ko ta'alimi wanda ake fara yi eh a diya ai waka ce a diya ake fara yi to ina ne ta'alimi تعليمي شافي ان انا فإذا ذا متاجي an tambayi Muhammad ibn al-Hassan aka ce masa ne rahimahullahu a cikin tsohon farko ne? so ilal Muhammad ibn al-Hassan an tambayi Muhammad ibn Hassan rahimahullahu Allah ya duk ansa aka ce ala tusannifu kitaban shin ba ka wallafa littafi ba su zo da cikin gudun duniya yadda kake da tarin ilimin nan da hikima da basira ba ka wallafa mana littafi a cikin gudun duniya wanda zai sa mu ji tsoron Allah mu guji duniya ba ala yace sannafu kitaban ai na riga na wallafa littafi fil buyi a cikin kasuwanci ba na buƙatar kuma wallafa wani littafi na gaya muku ga yadda ake kaucewa riba ga yadda ake cin halal a cikin kasuwanci ya'ani abin da yake nufi a nan azzahidu kaga mutum mai gudun duniya huwa man yataharrazu shine wanda yake kiyayewa al shubuhati gabarin cin shubuha wal makruhati da abubuwan da aka karanta fi tijarati a cikin kasuwanci ballantana biya ta haram kaga ko tuwa tuwa baya ci shine su ba ballanta na haram to wannan shine zahidi mai gudun duniya ba kaurace wa sana'a da kasuwanci da neman halal shine zuhudu ba a cikin sana'a taka da aikin naka da yi kokarin kaucewa shuwacuwa da abin da aka karhanta ba ma magana haram ake to wannan shi ne ake ce masa zuhudu gudun duniya wa kazalika haka nan lamarin yake fi sa'in mu'amala cikin sauran mu'amaloli in kai wanzami ne to dole ka koyi ilimin da za a kauce wa haram a cikin wanzanci in kai makeri ne a cikin sana'arka dole ka nemi ilimin da za ka kauce wa cin haram a cikin kasuwancinka wal hiram da kuma aikin gwamnati aikin ofis shi ma ka san yadda za a kauce wa cin hanci da rashawa da cin dukiyar al'umma ba tare da haƙƙi ba wa kullu man istaqala bi shay'in minha dukkan wanda ya shagaltu da wani abu daga cikin waɗannan ayyuka da sana'o'i to yuktarabu alaihi ana fallanta masa ilmu tahazzuz ilmin kiyayuwa anil harami gaban cin haram fi a cikin wannan sana'a idan baka shiga ciki ba ba sana'ar ka bane to ba sai dole sai ka san ilimin wannan sana'a da yadda ka san halal da haram a cikin ta ba amma daga ka shige ta to wajibi kuma ka nemi ilimin sanin halal da haram domin gujewa haramun a cikin wannan sana'a وكذلك هكذا يفترض عليه أنا فرلا تاو مسلمين علم أهوال القلب سن حالا ينزوتيا زوتيا تنا ده علم ونيما يوا من التوكل أبنى شاهده قالوا قال الله أزوتيا كتوكلي والإنابة ده ميدا لمري قال الله والخشية ده جنس ولان الله والرضا ده يرداد هكونشن الله فإنه ده هو أنن حالا يس واجئون أبقوا لك مسلمين fi jami'in ahwal cikin dukkan halin da yake ciki alhamdulillah sai ne shafi na nawa adiyar shafi na shida na goma ko na sha daya to ina ne bihi bi isri salati al-fardi wan nafli la farda akar fasani fakal adami ففرضه مكر في الوجه بل نية من الفرائض والكفين للقدم وضربة وموالاة وتأمين ولا وتأميمه وضربة وموالاة وتأميمه بكالتراب ولو في نقل طبقهم bihi din nan yana tare da shatrul baiti na jiya na na kalke wal waqti fi khilaful qawli ko lil umami bihi ka gane ai ai jaza taimumin taimama yana halatta bihi da wannan guri da aka ambata bi isri salatul farli a gurbin sallar farilla wan nafli da kuma sallar nafila la farada akar amma ba wai wata farilla daban ba in kai taimama kai sallar farilla ko kai sallar nafila to fa ba za ka yi wata farilla akar daban da wannan taimamar ba fassani farilla ta biyun da kai ta da taimama ɗaya fa kal'alami kamar kamar babu ne ka yi taimama ka yi sallar azhar ba ta warware ba har la'asar ta yi sai kuma ka tashi kai sallar azhar da taimamar ka ta sallar azhar to yanzu wannan sallah ta biyu ita ce la'asar fakal adami kamar babu ne dole sai ka sake taimama ko alwala ka maimaita wannan sallar la'asar din fa farduhu farilla taimama masu shafatul waje cikin fuska kai balbari da niyyatu niyya ma min al fara'il tana cikin farillai ita ce ma farko wal kaffaini da kuma shafar tafuffuka guda biyu lal qadami amma balla shafar kafafuwa a taimama ba a shafar kafa ballantana kai da kulle to alhamdulillah mun samu dai ku ko bi muka yi wa darbatun farillar taimama akwai darbatun bugun kasa wa muwalatun da jerantawa wa ta'alimuhu da kuma ganewan wannan gabar da ake shafa bikar turabi da abin da ya shafi kamar kasa bugun kasan da kai to shafar ta gama wannan fuskar da kuma hannun walau fi nakali tabqihi mu kasar koda a cikin sulatuwan faifan su ne a tabqin faifai koda a faifai ko a wani faranti aka ɗebo kasar aka kawo in dai ta tana da faɗin da za a bugi hannu za ta yalwaci tafin hannunka guda biyu to ya halatta ka yi taimama da ƙasar da aka tilato ta a cikin faifai alhamdulillah sai ne muktarul ahadith nabawiyya saba da lamadu Allah ya saka ina za mu tashi hadisi na ɗari uku da nawa har yanzu cikin harfin hamzati ko ina ne auha dai lahu din dai auha Allahu ta'ala Allahu shine fa'ili auha fi'lu madin Allahu fa'ilun marfu'un auha Allahu ta'ala ila Dawud ko Allah ta'ala yayi wahayi zuwa ga Annabi Dawuda yace ma min abdin ba wani bawa ya atasini bi da yake kiyayuwa da ni ko yake dogalo da ni duna khalqi ba tare da ya dogara da halitta ta ba a arifu zalika min yake kuma har na gane wannan daga niyyarsa zuciyarsa cewa shi duk abin da yake yana dogalo da ni ne ba da wani na ba to ko fatakidu samawatu a ce dukkan sammai bakwai ka taru tana masa makirci da kaidi sammai bakwai din ma bi mantiya da duk waɗanda suke cikin da na mala'iku a ce suna shirya ka kaddara da mala'ikun sammai bakwai gaba ɗaya da su ma sammai bakwai din su taru su dinga masa kaidi illa da altu lahu min bayni zalika makharajan illa da altu lahu sai na sanya masa makharajan mafita min bayni zalika a tsakanin mala'ikun nan na sammai bakwai da sammai bakwai din gaba ɗaya ba za su iya masa komai ba ballantana a ce kaidi na dan adam ko ko na aljani mala'iku ma an ba su isa ba ga kaddarawa wa ma min abdin ba wani bawa ya atasimu bi makhluqin da yake dogaro da wani makhluqi duni ko ma bayana a arifu zalika min yati kuma har na gane wannan daga niyyarsa zuciyarsa illa qaladu asbaba sama'i sai na yanke sabubba na arzikin sama min bai da dai a gaba gare shi wa alfaqtu alhawa kuma zan tabbatar da san zuciya min tahti kadamai ta karkashin duga diginsa ya zama shi ba dogaro da Allah sai san zuciyarsa kawai yake bi kuma duk wani sababi na arziki da Allah yake turowa zai yanke masa ya dai ya bar shi da mutanen kuma ni abdin ba wani bawa yudi uni da yake bi na yake mun biyayya illa wa ana motsi sai na ba shi abin da yake so kabla an yi sa'ala yin sai kafin ya roƙe abin da yake yi duk mutumin da bauta wa Allah to shagaltar da shi ga barin roƙon Allah Allah ka bin kaza ka bin kaza shi yana gan yin wannan ma kamar zai bata masa lokaci kawai shi karatun Qur'ani ya sa a gaba ko kawai shi salatin annabi ne aikin sa bai da lokaci masa addu'o'i Allah ka bin kaza Allah ka yi mun kaza to irin waɗannan bayi Allah yake inda ya tabbata yu'i'u ne yana mun da'a illa wa ana motsi face ni zan ba shi abin da yake nema qabla an yas'ala ni tuka ya roƙi wa gafiru law kuma ni zan gafarta masa qabla an yastaghfira ni tun kafin ya nemi gafara ta rawahu ibnu asakir ala unajukun bi afdalin min radati sa'in wa salati wa sadaqa to zumratun to amma na ku a ƙasa akwai ala'u na duku ɗari uku da nawa awwal jumlatin akwai shi a namu? to to shi kenan bari mu karanta shi awwalu zumratin tadkhulul jannata farkon jama'ar da za su fara shiga aljanna bayan annabawa da manzanni sun shiga to jama'ar farko da za su biyo baya ala suratul qamar za su shige ta ne a bisa kamannin hasken farin wata lailatul badri kuma watan galan goma sha hudu lokacin da ke da cikar haske haka suke haske za su shiga aljanna kaman wata galan sha hudu والذين على أثرهم وأن ذات بيو باينسو كأشد كوكب كمال ما في أنن tauraro durriyin mai haske fi samayi a cikin sama iba'atan da kyalkyali wanda suka biyo baya suna kyalkyali suna haske kamar wata mai tsananin menene tauraro mai tsananin haske iba'atan da kyalkyali qulubuhum zukatan yan aljanna da za su shige ta ala qalbi rajulin wahidin abu ta zuciyar mutum ɗaya ne bimana laktila fa bainahum babu sabani a tsakanin su abin da kake so shi wannan yake so shi wancan yake babu jayayya ka wannan ma ni'ima ce ba ka jin haushin kowa ba ka kowa har sada ba ka ganin wane ya fi ka abin da kake so shi kake so masa shi ma irin abin da yake so shi yake so maka zuciya su gaba ɗaya irin ta mutum ɗaya ne laftilafa babu saɓani bai na tsakanin su wala ta babu da babu gaba da juna wala ta hasu da babu hasada da juna a cikin aljanna rawahu shekani bukari da muslim suka rawaita shi an abi hurairata sai ne alaka bi afdala min da rasul siyami yanzu bana ba ku labari wanda mafi fifi daga darajar azumi wa salati da abin da yake fifi darajar sallah ta nafila والصدقه da abin da yake jiki ladan sadaka ta nafila qalu suka ce bala ai zaka ba mu labari ya rasulullah qala sai yake islahu zatil bayn jala tsakanin mutane guda biyu da ba sa ga maciji da juna wanda suke sabani da juna ko ƴan uwa da suke gaba da juna kaje ka sulhunta tsakanin su wannan ya fi ka tsaya kana yin azumi ko sallah ta nafila ko sadaka ta nafila فإن فساد ذات البين domin ɓacin tsakanin mutane shi alhali ita ce mai hallaka mutane halika abin da ke nufi daga hilaku mai aske lada gaba da musulmi ko gaba da ɗan'uwa musulmi yana hana mutum samun lada duk ibada da yayi ba a karɓa sai ya sulhu da tsakaninsa da ɗan'uwansa da ba sa magana to ƙacin tsakanin juna na ‘yan uwan juna musulmai هي الهالكة إذا تم أسكي لادا كان أيش إبادة تنا أسكي غابة تنا أسكي مكة لادا إبادة رواه المنذري ألا أحدثكم yanzu ba na zantar da ku ba bi ma rikin kubul da nasa da abin da in kun yi da shigar da ku aljanna kamar an ce bala ya rasulullah sai ce darbun bi sayfi sala da takobi jihadi fi sabilillah kenan shi ne yake shigar da ku aljanna da wuri ko ka kashe kafiri ko kafiri ya shagaltar da kai yanzu za ka tafi aljanna wa ikramu dayfi da kuma girmama bako wa hatimamun da himmatuwa ko damuwa bi mawaqiti salati da lokutan sallah ko yaushe kana lura lokacin sallah yayi daga yayi zaka tashi kai sallah akan lokaci wa isbagu duhuri da cika alwala fil lailatul qarra a cikin dare ne mai hunturu mai tsananin sanyi ai albarida eh aiwa albardul qarisu ba sanyi ne ne yin karar kaman kankara kuma duk da haka ka tashi cikin dare ka yanke barci ka zo kuma ka yi alwala kuma alwala cikakkiya ba tare da barin lum'a ba wannan yana shigar da ko aljanna da wuri wa ida'amu ta'ami da ciyar da abinci ala hujji abu sasan da yake yi wa abinci ba ya ci ya koshi sai zubarwa ba sannan sai a kai wa almajiri lokacin kafin ya ɗiba ya ci ko yana ci zai kira almajiri ya bashi ko kuma yana ci abincin bai ishe shi ba yana son abincin ya haƙura ya rage ya kira almajiri ya bashi to zai shiga cikin wa yuɗi imuna da'ama ala hujjihi miskinan wa yatiman wa asiran rawahu ibnu asakir to me guda ɗaya mun mu gama shafin ala ukbirukum bi aisarin ibadati shin ba na ba ku labari da mafi sauƙin ibada ba wa ahwaniya da mafi sauƙin ta dai alal badani a jiki jikinku ba sai ya sha wuya ba ba kamar azumi da zaka wuni da yunwa da kishirwa ba ba kamar sallah da gabobi za su yi ta motsawa ba a'a shine asumtu zama shiru babu yawan surutu ibada ce wa husnul khuluqi da kyakkyawar dabi'a kaga wannan baka buƙatar wani kayan aiki mai yawa baka buƙatar kashe kuɗi ba sai gaba ta motsa ba a cikin mu'amalar ka kawai zaka dinga kyautata wa mutane magana ka saki fuska dan abin da kake da shi ka dan tallafa shi ke nan ba tare da wani wahala ba ai sanin ibada wa ahwanuwa kuma mafi saukin ta Allah da a jiki
shine ka zauna shiru in ba ya zama dole ba kar kai magana sannan kuma ka kyautata halayenka rawahu ibnu abi dunya an safwa nabna sulaimi sulaimi alhamdulillah
na'am wa artaktu zan tabbatar da san zuciya ka gane rawasika matabbata ratik matabbaci to artaktu zan tabbatar ka gane ya ai ya lamba a gurin ai hadamtu an turuk zan tsare masa hanyoyi almuwasilatu mai sadarwa ila subu zuwa ga daukaka wane ne madalibi da samu abin da yake nema za a toshe kenan fatiha da salatul fati Allah ya biya mana dukkan bukatunmu da bukatu waɗanda suka umarce mu da addu'a bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداره العظيم فلا تنس ملأ الأزل والأبد زمانا ومكانا مدروبة في كل عدد بعدد ما في علمك يا واحد يا أحد سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة على بصري على بعض ما لم بصير to ya dawo daga gurin to alhamdulillah to to Allah sarki sun gama sai baki alhamdulillah amma alaikum ala alqasim jira Allah ya alkhairi alhamdulillah wa alaji sallallahu alaihi wa sallam wa alaikum wa alaikum wa alaikum wa alaikum wa alaikum